أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya sake hada mu za mu ciko da karatu a yau takwas ga watan Ramadan ranar Litinin 2045 wanda ya daidai 18 ga watan Mac 2024 Allah ta'ala yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu arrahmanir rahim mai rahama ga mamiyar rahama ga dukkan halittunsa arrahim ne kuma ke bantaccen rahama ga mumunai maliki yawmiddin ubangiji shine mamallaki wanda yake mallaka ranar sakamako ran tashin kiyama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimako idan ba manta ba muna magana akan wannan gaba na iyyaka na'budu kai kadai muke bauta muka ce da ibada akwai yadda malamai ke raba ta zuwa nau'i guda biyu aka samu ibada wanda ake cewa muqayyadatul kayfiyya wal hay'a wanda Allah ta'ala ya gaya mana tun daga farko har karshe zamu yi ga irin yadda zamu yi shi aikace aikace ake bukata mu yi ga yanayin yadda aka ce mu yi shi ga siffan yadda zamu yi shi din kamar sallah sallah tun daga farkon ta har karshen ta akwai yadda aka ce kai sai ka ba za ka iya kara komai akan a cikin ta ba kamar zakka kamar azumi kamar aikin haji da sauran aikace-aikace irin waɗannan abubuwa waɗanda ake cewa mukayyar sulkafiya an riga an ɗaure maka an baka siffan yadda za a yi waɗannan ibadi duka to banda shi kuma akwai ibada wanda take mutlaka sulkafiya waɗanda su kuma sakakkun siffa aka baka wato an gaya maka ana buƙatar a same su amma ba a gaya maka ya zaka yi su ba ko kuma ibada da ake cewa matsalubatul asar shi ana buƙatar kawai a ka samar da shi ne a gairin ne ka samar da shi kamar mu ce kamar sada zumunta sada zumunta ba a gaya maka ga yadda za ka sada zumunta ba abinda ake bukata kawai shine ka samar da sada zumunta din da abin da yake da ma'anar sada zumunta idan ka yi to ka samu za ka samu ladan ka kamar wato yanayin tsari na koyarwa tsari na neman ilimi waɗannan abubuwan duka ba a ce maka ga yadda dole za ka bi su ba a ce kamar yadda za ka yi sallah kai ma ga yadda za ka yi su sai ka yi wannan sannan za ka yi wannan sai ka yi wannan sannan za ka yi wannan ko kuma wani tsari da za a kawo na yadda za a jihadi shi ma wannan bai da ba kamar sallah ba jihadi ibada ce amma ba kamar sallah ba ba a baka wato kaifiyar yadda zaka yi ta yadda zaka yi ta a yadda zaka yi wannan ibadar an bar maka an bar ma wato mutane a hannun su su ga duba su ga maslaha kamar biyar iyaye gayya ga iyaye shi ma ba a ce maka ga yadda zaka yi shi dole ba a an dai ce kai kai biyar iyaye amma dai a duk abin da zai zama ka samu kayan shi ka samar ma iyaye farin ciki kuma da biyayya ne a wannan yanayi to kuma ka dace wannan shi a kira ibada wanda ake mutlaqatu al-kafiyya yanayin yadda zaka yi shi sifan da zaka yi shi a sake yake kawai so ake ka samar da shi asalin gaya asalin makasudin ake son ka samar da shi to banda shi kuma akwai abin da ake cewa maqrubul athar wanda shi kawai shi ma so ake ka samar da shi kamar tsoron Allah kamar tawakkali kamar wato ji tsoron Allah kiyayen ubangiji ta kawa waɗannan abubuwa su ma dukan su so ake yi a ga bawa da shi amma ba wai abotar da shi da ya zai yi shi ya zai yi shi ba a ana nisan kawai a ganin kana da tsoron Allah tsoron Allah kuma ya zama kaya wato idan kace kana tsoron Allah ya zama a aikace ka gaskata wannan da'awar taka to duka waɗannan abubuwa in an lura guda biyu ko dai muqayyatul kayfiyya wanda yake an abotar da mu da aikace aikacen da zamu yi ko kuma wanda yake mutlaqatul kayfiyya wal haya to dukan su akwai lada a cikin su duka sun ittifaqi wajen cewa idan mutum yayi shi akwai lada to amma ita su ibada wanda suke muqayyatul kayfiyya kaman an baka wani nau'i kebantacce da zaka zikiri wani sallah kebantacce kebantaccen sallah ko azumi ko haji to waɗannan abubuwan da su ana kira su muqayyatul kayfiyya an riga an ga maka siffar yadda zaka yi su to shi wannan an gina shi ne akan bi ba gina shi kan kirkira ba shi wannan kawai rabanka da shi shine ka ji me aka faɗa maka a shari'a sannan sai ka ba a yadda ka kirkiro komai a ciki ba shine malamai bayan da suka bi a duk ire-iren waɗannan ibaji duka sai suka ga cewa wato Allah ta'ala ya bautar da mu ya iyakance mana ibaji duka yayin da abubuwa guda shida abubuwa guda shida saboda haka duk wanda ya kirkiro wata bauta da sunan bautan Allah ya kama da shari'a a irin waɗannan abubuwan guda shida to za a bai masa kayansa za a mayar masa kayansa to abubuwan nan guda shida shine je muka fara guda ɗaya akwai na farko shine alkaifiyya idan mun lura Allah ta'ala ya bautar da mu da wani yanayi keɓantacce da zamu ibada wata siffa keɓantacciya da zamu ibada kamar sallah sallah za a ce sai ka fara alwala in kai alwala ka je ka kabbaran harama ka zanka katun su fataha kai sura ka tafi ruku'i ka dago ka tafi sujada ka dago kai tahiyya za ka tahiyya sannan kai sallama da ire-iren wannan abubuwan kaga an bautar da kai da aikata aikatan da za ka yi haka zalika haji mazala ce khudu anni manasikakum an bautar da kai abinda zaka yi a aikin haji to duk wanda yazo da wata ibada ko sallah ko ba sallah ba yazo da wata irin sumfuri wata irin suffa wata irin yanayi wanda abinda aka saba gani shine a saukan maka da wahayi a ce maka kai irin wannan abin to amma shi sai yazo da nashi kawai na musamman ba wai daga qur'ani ba ba da sunna ba to wannan malamai suka ce ba za a karɓi masa kayansa ba saboda bai dace da shari'a a kaifiya ba bai dace a shari'a a yanayin siffar ko sumfuri da ya kawo wannan ibadar ba kamar misali mutum ya ce muka kawo misali mu ce kaga kamar zikirin ubangiji zikirin ubangiji mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan wani abu ne da ake so wannan wani abu ne da aka yi maka umarni to amma mutum da zai kawo wata sufa wani yanayi na musamman da ce a wannan zai bauta ma Allah to kaga wannan sai a ce masa an bar masa kayansa sai a ce ai wannan ka zo da wata kaifiya ce ta musamman ka kike shari'a irin wannan kamar mutum ya ce shi shi in ya tashi sallah din zai fara daga ruku'i ne sannan ya yi sujada sannan kuma ya yi afon zai daga sujada sannan ya ruku'i sannan kuma ya tsaya kaga ya fara daga rabas kenan daga yayi sallah a baibai to wannan ba za a amsa maka kayan sallah saboda me saboda bai dace da shari'a a kaifiya ba bai dace shari'a a yanayin sunfurin yadda shari'a ta ce ayi ba haka zalika idan in zikiri zai yi misali idan misali ya zo ya kawo wani sumfuri na musamman kamar za ka suna cewa za su zikiri za su zagaye wani abu suna yi ko kuma za su ce a za su dinga dukan kirjin ko wani abu sai ce to wannan abin da suke yi ba su dace da shari'a ba kaifiya da suka zo da ita wannan ba su dace da shari'a ba saboda haka an bar musu kayan kamar misali yadda za ka gani wani lokaci ana idan an haifa yaro shekara kwana na bakwai za a ce a taru in aka taru a tara a addu'a to wannan taruwa ya addu'a din shi kuma shari'a ta riga ta akwai da take ta kulle shi da zaran an ce za a taruwa ya addu'a to sai ana dalili wannan kaifiya ne wannan sunfuri da ka kawo ta musamman to in baka tunda baka dace da shari'a ba ka da asali a wannan sai a ce to wannan baka dace da shari'a ba dan haka ba za a amsa ba haka zalika kamar da muka muka kulle karatu jiya a kansa shine mutum ya ce ku salati da goma ga annabi sai sun yi goma sai kun ce to karanta kulhu lahu uku ko karanta kaza uku ko karanta kaza bakwai waɗannan ka faɗin wani irin wannan sumfuri da ake yi a jama'a wato ni ni yanzu ni in dinga faɗa sauran kuma duk ku kuma kuna yi a jama'a bari yi shi a jami'i haka congregation ne haka to shi wannan shi ma tunda aka fiye ba mu dace da shari'a ba shine malamai suke cewa to wannan wanda yazo da shi to yazo da bid'a a ibada saboda bai saboda bai dace da kaifiya ba yanayin sumfurin da yazo da shi ibadan bai dace da shari'a ba shari'a ita ce aka saba sani tana cewa idan ku za ku taru ku taru in za ku yi daidaiku ku daidaiku in za ku yi ibadan ga yadda za ku yi ta ga san da za ku yi ta ga kuma a inda za ku yi ta shari'a nake bada wannan wani kuma yazo da shi kawai a karan kansa yace ga yadda za ku yi shari'a ibada kaza a ce to ina ka samu wannan abin a ce a shi kawai ya fahimta ne to wannan ba za a bi ta nace ba wannan abin da yazo da shi yazo da da bid'a wannan ita ce kaifiya ta farko abu na biyu kuma shine alqadar alqadar shine adadi a bada wani lamba a bada wani lamba a ce ga kai kaza so kaza idan mun lura shari'a shari'a tana tana bautar da mu da adadi shari'a ta bautar da mu da adadin sallar da zamu yi shari'a ta bautar da mu da adadin dawafi da zamu yi shari'a ta bautar da mu da adadin azumin da zamu yi adadin azumin ramadana an san adadin da in ya wuce in an zo kai to an riga kawai an gama wannan azumi shari'a ya ta bautar da mu da adadin kamar zikiri da zamu yi na bayan sallah ka san abin da zaka yi ba zai wuce dari ba to waɗannan abubuwan kaga duk shari'a duk yayin da kaga an baka wani abu mai kama da nan ba shari'a ne kenan duk yayin da kaga an baka wani abu mai kama da nan ba a matsayin zaka bauta ma Allah da shi to ne ya zama shari'a sai ka ce to ina aka samu dalilin sa kaga muka ce anan a ibada ba wai a magani ba an wani abu ne na magani kawai dan likita ce ka sha so uku a rana wani abu ne na magani ya je ya gwada ne ya fahimci cewa a jikinka yana bukatar wani abu so uku a rana amma wani ana maganar abin da za a bauta ma Allah to idan wani ce wani mutum ya ce maka kai ajali kaza to cewa kuma ya ajali kaza din nan to shari'a nake bayar ba mutum ba ba a yi da istihabi wannan mutum ya ce ajali kaza mai ibada kaza dan haka mutum ba zai zai ce mana kawai mai zikiri so kaza ba to sai a ce masu wannan alaga ta bada ka samu dalilin wannan cewa mai adadi kaza yace a babu istihadi nace a babu istihadi a adadi adadi da kace saboda yanzu in wani na da so shi ma sai ce to banzu je kai sallah ka abiya kaga shi ma adadin ya bayar to kuma shari'a ita ta samu babu adadi ko yace a yanzu je kai azumin ramadan su a wata biyu kaga adadi ya bayar shari'a da ita take bamu wannan adadin to idan wani shi kuma yazo ya ce shi zai bamu adadi shi ma a ibada ya kuma ce lalle lalle alailan sai mun lazamci wannan adadi din in ba in ba mu lazamci wannan adadi din ba mu dace ba ko ba ya ce idan ba lazamci wannan adadin ba to mutum ya fita daga dariƙan wannan dariƙan to kaga yanzu wannan abin da yayi suna sabida yanzu wannan abin da ya kawo a ya kawo wani sabon addini ne a cikin addini wani addini ne yake son ya raya wanda ba addini musulunci ba kaga wannan shine alqadar ko al'adad adadi lamba lamba da ubangiji da ubangiji ke bayarwa wato ya riga ya bauce da mu da adadin kaza za mu yi mushi to kaza adadin kaza za mu yi mushi to kaza kai ma yanzu baka ji dama ka zo ka zo ka kirkira wani wani lamba kuma sai dai ka bari shari'a ta gaya maka sai dai ka bari shari'a ta gaya maka to banda wannan sai abu na uku shine almakan almakan inda za ake ibada idan mu za mu ga ibada a addinin musulunci Allah ta'ala ya bautar da mu da mu tsaye da wasu ibadidduka a wasu wajeje na musamman kamar a ce ka zo ka tafi biladul harabai maka da madina za ka yi aikin hajji kama a ce an shar'anta maka in kana so za ka iya ɗaukan rikan gari ka tafi mazana masalatai guda uku ko bakin makadis ko ɗakin ka'aba ko kuma ka je masashin mazan Allah wannan babu ne irin wannan tafiyan za ka iya yi ka je ka ce za ka yi wata ibada to duka wannan ya an halatta maka to kaga yayin da shi kuma wani zai zo ya ce maka ka tashi ka je wani wuri kai ibada to wani ya zama ibada kenan ya ce ka tashi ka je wani wuri in ka je wannan wuri za ka samu lada to wani ya zama ibada ya zama ibada to shi kuma wannan zai dole a gina shi akan biyayya ba a gina shi akan kirkira ba saboda idan wanda zai zai ce man zai ce man kaman muridansa ya ce duk wanda ya tafi wuri kaza yi ibada to zai samu ladan kaza to wani abin da ya zo da shi sunan bid'a saboda me saboda Allah ne ya bautar da mu da mu je wani waje yi ibada shi yanzu ya zo ya kawo ne ce sai a je wuri kaza to yanzu wani abin da ya zo da shi shine wato ya zo da wata bid'a cikin addini mutukar yana jin cewa da zuwa wannan wajen ya daga cikin ajallul qurbat yana daga cikin wato mafificin ibada da ake yi ba wai a babin wai zan je wurin zumunci da wani ba ko kuma malami na yana wani waje ina son insha Allah mu gana da shi wata kila zan yi wani wani tambaya kaga wanda kai ka samu kanka amma mu zo mu lazumta ma wani mu ce wannan wani babban wato ibada ce a ce an je wancan gari kaza can sannan za a samu lada na musamman wanda ya je garin ya kara wanda bai je ba a lada kaga wannan tafiya ta zama tafiya ta ibada ke to wanda ya kawo wannan sai a ce musu ina da ni maka ce madina ce baitul maqdis ce a a to ina ka samo cewa sai an je wannan garin naka za a samu lada idan ya faɗa haka a birce da istihadi sai a ce to babu istihadi a wannan bangaren Allah ta'ala shine ya bautar da mu da zuwa waje waje-waje inda za mu ibada haka zalika kuma abu na hudu shine al-azama zamani idan mun lura zamu ga wato ubangiji ya bautar da mu da a wasu zamanuka na musamman lokacin da zamu masa wasu ibadu duka sai a ce idan alfijir ya keto mu zo mu sallar asuba idan rana ta fadi mu je mu sallan magariba idan ramadan yayi ya kama watan ramadan ya kama mu zo mu azumin ramadan idan watan zulhijja ya kama ya kama mu zo mu yi zulhijja mu zo mu yi aikin haji haka kaga waɗannan duka ubangiji ya bautar da mu da zamani wasu lokuta da zamu ya bautar da mu da wasu ibadu da zamu musu a wasu lokuta to idan wani shi ma a nan sai yazo yazo ya ce isa mana wani zamani ce wannan ibadar ba a yin shi sai a da safa kawai ko a ce wannan sadakar ba a yin shi sai karfe 8 na safe yace shi kuma dole sai karfe 8 din sai ce a dole sai karfe 8 in ba ka ba zai ci ba to yanzu wannan kaga bid'a ya kawo abi ya ba ya faru wani nau'i na ibada ce ba a yi sai lokaci kaza to wannan abin da ya zo da shi a bid'a ce wannan kawai a karan kasa ya ce wai ka je ka sadaka sadaka zaka abu ne halal amma ya ce wannan sadaka da safe kawai ake yin ta ka ce mishi a to me yasa ba a yi shi da rana ko da yamma yace a shi da safe kawai ake yi eh to ko kuma yace a kawai da rana ake yi ta ce a shi haka dokan yake yace a haka dokan yake to cewa tun da yace ya zama doka ya zama shari'a ke to yanzu wannan haramun ne a mushi bayya akan haka saboda bid'a ya zo da shi cikin addini wannan wannan wannan min ba min ba aula ba haka kenan kaga kinda wannan sadaka ce balle wanda zai ce a in za a rubuta a wani kaman kalsami kalsamin shi kanshi ba daidai bane kalsamin shine abin da ake rubuta talisman haka abin da ake rubuta wani rubutu da za a rubuta na katimi ko wani abu daga baya in a sha in za a sha da kuma za a daura ne a guru ko a ilaya to wai za a rubuta sai a ce wai sai dai a bari sai lokacin da wata wata ka take na kaza kuma za a rubuta sai dai a zo karkashin wata karkar wai sa wato karka sa ka haska da da wannan da fitilan ka a ka haska da farin wata ka rubuta kana kallon wata kana rubutawa kaga kamar yana botan watan kenan to kuma yace ya iyakance maka dama wannan talisman din ba daidai bane to kuma sannan ƙarin laifi akan laifi kuma ya ce maka ba za a rubuta ba sai ƙarƙashin wannan watan kuma sai a wannan rana idan baka a wannan rana ba za a samu wato biyan bukata ba to wannan lalle abin da mutum ya zo da shi kaga ya zo da da bid'a a cikin addini na eh haka haka haka haka shi wannan shi wannan sai dai ka je saboda ka samu kanka tafiya neman izina tasiru fil ardi sai dai ka je da sunan neman izina ba da sunan a matsayin wannan abin shi a karan kasa ibada ne ba in ka haka ma wannan wannan wani zai iya zuwa gina neman lada ya ba mu amplifier da sauransu za mu amfani da shi kaga ba shi ba wani ba ibada ne ba shi abin da yayi shine yake neman lada yake sai ya zama ibada amma shi kanshi shi amplifier ba shine ibadan ba shi hanya ne na zuwa ibada to shi yanzu da yayin da muka tafi muka je kamar masallacin kaza da masallacin kaza inda ba a ce mu liga gari ba inda babu ligan gari na je ne saboda in sani in kara maka na sani wataƙila kuma ina ina karatu a cikin addini in an ce wuri kaza sai in sauri in rike karatun idan ka je kai wannan ya halatta tafiya ne halacci wannan saboda akwai makasudin ba makasudin ka sha'anta mutane doka ne ba shi yanzu abin da ake rigima shine kar ka je ka sha'anta mutane doka ko ka ce a sai an je sangal in aka je sangal a wani wuri za a je a yi wani dawafi ko wani abu makamancin wannan ko a ce ma za a zo a yi guzurin ruwa ko wani abu shi ya ba a so amma yanzu in tashi in ce zan je bakiya in je in ga wannan bakiyan da nake karantawa a addini wai wai a je a nuna min ita to wannan ka kayi ne saboda ya kara maka imanin abin da kake karantawa to wannan shi ba shi ba kashi ake magana ba saboda nan ba doka ne ba in kai da kaje da wanda bai je ba baka cewa kai da kaje ka bulada shi ba bana ba ya cikin bai shiga cikin wannan babu ba bai shiga cikin kamar na hoɓa
Thank you. Thank you. Thank you.
to ai wannan ba ce abin da muke magana shi wannan ba ce abin da muke magana yanzu misali a samu sahabi aka ce musahabi dama aka ce abu kaza in aka yi musahabi ne kaga ai baya hannun mu yana hannun shari'a wala taqulu lima kasifu alsanatukum kadhiba hadha halal wa hadha haram da karu ala allahi kadhib kar ku ce kaza halal ne kaza haram ne ku aka da kama dama idan aka ce kalamun sahabi ne ma'ana a shari'a an gano cewa ta yi da- ya dace da koyarwar shari'a ila Allah ne kuma mazan shi aka aka fahimta cewa magana Allah kuma maganar mazan shi cewa wani abu yana da kyau to in wani abu na da kyau kamar girmama girmama na gaba sai na zo na nazumta mai yaro na yanzu abin da na yi ba shari'a na kawo ba na yi raya shari'a ne ba to malaman mu yayin da suka zo wani abu da ke musahabi ne sun ga ana ana daina kuma su suna ganin muhimmanci abu suka karfafa yanzu haka wani sun raya addini ne amma mu yanzu da abin da muke magana shine a zo da wani wata ibada sabuwa wanda a yanayin sumfurin yadda aka kawo ibada ta yi kama da yadda mu kuma ubangiji ya bautar da mu kama a ce ga yanayin da za a yi ta a ce ga adadin da za a yi ta a ce sai an je wani waje sannan za a yi ta ko kuma a ce sai a zamani kaza za a yi ta to wannan shine muke ake cewa wannan din kuma ba daidai ne ba na'am a kaga kamar misali a nan daga cikin ibada wanda suke a, a, wato jama'a sun mai da shi kamar ruwan dare shine ibada da in ya mai- mai- ya zo mai mai mai su. mu a shari'a wato a fahimta da abinda in ya zo ya je ya dawo duk bayan wani lokaci in ya dawo irin wannan date da yayi kila ba za ka maka wani reminder da yayi ka ce to yanzu lokacin babu da inka ne ya zama addini da bazan al'id abinda yake nuna kenan abinda zai je yana ya takarrara yana kasa maimaituwa shi yasa da manzo Allah ya tafi ya shiga ya je Madina suna da wasu bukukuwa da suke yi da duk yayin da ya zagayo to za su je su yi- za su je su yi- su yi bikin sa sai manzo Allah yake cewa to ai Allah ya riga ya musanya muku da da da- da- da- da watan babban sallah da karamar sallah Allah ya riga ya musanya muku kaga anan manzo Allah abin da yake nuna musu duk abin da yake ya takarrar bi nafsihi da zaran ya zagayo za a ce to saboda zagayowar wannan abin za mu je mu biki to za to wannan shi kuma ya zama addini to kuma ad- addinin musulunci abinda kawai aka bari shine kamar in idan- idan idi yayi za mu tashi mu je mu biki idan wannan yayi masallah tayi za mu je mu biki amma in ba wannan ba ka je ka dauko maka kanka wani wani biki kai a karan kanka saboda kana girmama wannan ranar ku ga nace saboda kana girmama ba wai saboda kai ne ba ka da wani lokaci sai wannan ba kai ba ba ka da lokaci sai a wannan lokaci na shekara a'a ba wannan ba a'a kai kana girmama dai wannan ranar to wannan malamai suka ce wani bid'a ce misali misali kamar mu ce zamu yi babu fati misali aka kana yi ne saboda me saboda ina girmama ranar haihuwata to kuma cewa kana girmama yana ya zama ibada na farko ke na biyu kuma yanzu cewa kuma yanzu in ya zagayo sai ya zagayo zaka sake yi biyar ga watan kaza sai ya zagayo march in dai ya zagayo lasiya zaka yi na- da following ya to aka ga wannan ya zama wani ibada kuma to ta wannan sigan ne a malamai suke suke cewa wato a, maulidi da ake manzo Allah shi ma haramun ne shi ta bangarori da dama ne zama haramun ta bangarori da da dama ya zama bid'a daga cikin a, abin da ake cewa ya zama bid'a shine duk yayin da aka ce ana girmama shi saboda wannan ranar litinin din 12 ga watan Rabiul Awwal to shi wannan Allah ta'ala bai wuce da mu da wannan ba Allah da ya ga dama ya fitar da mu da tun manzon na da rai zai ce to duk lokaci kaza ya zagayo to a zo a bauta a zo a yi bikin wato tunawa da haihuwa ta da sai wannan to tun da shari'a aka ga aka kulle ta har ya tafi to yanzu mu dawo mu ce duniya ne zagayo za mu sake wannan bikin to malamai suka ce wannan ba bi halatta ba kaga na farko kenan ta fuska na farko kenan da malamai suka ce wannan bid'a ne na biyu kuma shi da suke cewa kuma akwai mushabatin nasara mun je mun aro wannan biki da wajen nasara wannan kuma ittifaka kowa ya riga ittifaki cewa wannan biki yin abinda aka saba aka san suna yi shine ya masu christmas su suke yin irin wannan bukukuwa sai ka yayin da kaje ka dauko mu kuma addini an hana mu cewa kamci shine da su hasali ma duk wani abu hatta ku ruba ku ga a ashura da ake yi da aka je aka ga manzo Allah cewa ai ga wa'anta suna cikin mu za mu za mu saka musu za mu yi na kara saboda ba a san ka kamci shine da su ta yana kaje ka dauko wannan bikin kace kai ma za ka yi gina ai kai annabi Muhammad da annabi Isa shi ya mutacin ta amushi wannan to wannan shi kuma Allah ta'ala bai wutar da kai da wannan ba kuma an ce kaka karka makarci shi ne da kaga na biyu wannan shi dalili na biyu da shi maulidi na manzo Allah shi ma ya zama bai halatta ba sannan kuma na biyu na uku shine wato an sa'a magabata sahabbai ya kamata a ce sun fara fahimtar wannan abin da da ya kamata addini ne saboda haka sai ba su fahimci wannan ba to shi ma wanda ya saba a wannan kaga ya saba magabata yanzu abin da ya zo da shi ya zo da bid'a a cikin addini sannan kuma manzo Allah na karshe ya haramta a dauki kowane rana in ya zagayo ya zama idi sai yayin da sai idi duka na shari'a kawai ku duba ku gani hatta kabarinsa hatta kabarinsa yake cewa addu'a ya rika yi da cewa Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad wato biya san a rika yawan kada kai da kabarinsa ana zuwa ana fadi ana tuburusa ana addu'a wai kaga wato hadin a ta kabarinsa ya hana to ina ga kuma dan kawai ranar haihuwarsa sai haka ranar haihuwarsa ba ko ba ranar haihuwarsa ba gidan maza da dole ne karanta sirar manzo Allah dole ne Gir- wato bin manzo Allah bin sunansa dole ne amma kuma ba a kirki waɗannan abubuwa an gina su ne akan biyayya ba an gina su ne akan kirkira ba sau da haka malamai suke cewa wannan shi ma duk ba daidai ne ba kaga anan amma ba ba muna magana cewa mutum mu yi ittifaqi kamar misali a mu ce mu yan yan uwa kaza saboda wa- wani na Kano wani na Kaduna wani na Bauchi wani na kaza sai muka ce tunda dai an mun yanzu mun riga mun fatsama to mu ittifaki duk shekara zamu rika zuwa mu haɗu a lokaci kaza mu mu sumunci da juna kaga shi wannan ba mun yi ne saboda mu girmama ranan ba mun yi ne saboda ba mu da ra- ba mu da lokacin da zamu haɗu sai wannan lokaci ittifaqan ne wato mun yi ittifaqi muka ce mu zo mu rinka haɗuwa a wannan lokaci saboda haka za mu samu sauki to wannan shi ko ba ibada ne ba shi wannan sa lokacin shi wato jita zumuncin ibada ne amma kuma shi wannan sa lokacin ba bid'a ne ba wataƙila wannan in zai za a za a gaban batinsa saɓanin wancan da muka yi shi kuma mun yi ne saboda ina girma ranar haihuwata ko ko ina girma ranar da aka haifi mahaifiyata ko ko ina girma ranar da muka yi aure shi ma wani albasari da ake yi wannan dukkan waɗannan abubuwa na jahiliya an dauko shi daga wasu babuzawa ba sani ba gaskiya ba daidai bane duk da ya zo ya zama ruwan dare kowa ma yi yake yi amma dai ba gaskiya in sunanta gaskiya kuma shi ita ya kamata a zaba saboda kaga yanzu dan mun ce za mu yi za mu yi family meeting wannan ba mu samu Allah ba mutukar ba mu yi mu sa date din da zamu rika gani muna girmama shi ba yanzu shi ma mai family meeting din mu sai aka ce to mu sa ranar da kakanmu baki daya rasu kaga ka an kawo da wani abu sabon addini a a kar ku sa wani mutum to me ya hada ku da a ranar da kun ku yarsu kuma a ku dai sa ranar da zai muku daidai kai eh, wane wane yaushe ne kake ganin ranar kake lokaci kai da iyalanka lokaci kaza an yi hutu na soma to wane wane kai ma ba to duk ma zo ma duk lokacin da aka yi hutun tattam duk yaran mu sun yi sun yi hutu to mu zo mu dungo mu tafi kaga wannan an an sa ne saboda a- a- a- an ba da lokaci ne kawai saboda lokacin da kowa ke da dama availability aka duba da kowa amma ba ana ji saboda girma wannan ranar ne ba ita ko shari'a abin da take faɗa da shi shine ka samar da wani zamani saboda kana girmama wannan zamanin kawai sai ka kafa da wata ibada kamar da zaran alfiji da ke sai ka zo ka rakatar fajr da zaran lokacin walha ya ka zo ka sallan walha saboda lokacin walha lokaci ne mai girma da zaran wannan sa'a na la'asar ta yi na ranar juma'a ka zo ka ce za ka yi wata ibada ta musamman bayan ka san a lokacin aka fa- aka shar'anta maka kai dinga yin asa addu'o'i na musamman to wannan shine ake cewa to kai bid'a ake a zamani Allah ya sa an fahimta sai na biyar shine aljins ibada wato a- Allah ta'ala ya mutar da mu da wasu nau'in wasu jinsin wasu abubuwa da ake ibada da su yanzu kamar ubangiji ya mutar da mu da jinsin wasu dabbobi da zamu yanka a lokacin layya ko mu yanka shanu ko mu yanka a- a- da yake da suna um, um, al'ibil raƙuma ko mu yanka kuma awakai da tumakai wannan kaga ubangiji ya mutar da mu da waɗannan abubuwa to yanzu da wani zai zo ya ce shi ba zai yanka shi zai layyar ba zai yanka wato raƙunyo ba zai yanka shanu ba zai yanka tumakai ba a shi kawai zai samu jimina ne ai jimina shi ma yana da nama to wannan abin da ya so na sabida saboda saboda bai dace da shari'a ba a abin a jinsin abin da aka shar'anta masa bai dace da shari'a ba haka zalika yanzu da zai zo kuma ya lazumta wa mutane ya ce in kuka je wani wani waje in kuka zo ka kamar yanzu da aka je wajen ma'u zamzam lima shuriba lahu sai ya ce to ai shi ma yana a wurin shi akwai wani ruwa da in aka sha za a samu wani fa'ida to kaga yanzu da lazumta wa mutane cewa za su shawo jinsin wani abu wanda ya ce cin karo da jinsin abin da shari'a ta ta halatta shi ma wanzu wani abin da zai sunan shi bid'a sunan shi kawai wato shokana ba za a bi shi wannan shine wannan abin shine na biyar da malamai ke kawo a sai abu na na shida a abu na shida shine asbab dalili shari'a ta ga- ta ta wato batar da mu da wasu wasu ibaduka da muke sab- yayin da aka samu dalilin yin su yanzu yayin da yanzu maka shimalan yana shigowa ga ayyana ya tahiyyar masjidi me yasa ya tahiyyar masjidi saboda ya shigo masallaci kaga dalili kenan me yasa um, Allah ta labarta da mu yayin da muka yi an ce Muhammad sun ce sallallahu alaihi wasallam me yasa muka ce sallallahu alaihi wasallam saboda an ambace shi me yasa muka yi sallar kusufi ko kusufi na rana da wata saboda an samu kusufi da kusu- da kusufi to amma kai yayin da yanzu wani sai kaga wannan shi ma an gina shi ne akan biyayya sai wani ya ce shi ma yanzu bari ya kirkiro da wani- wani dalili da zaran abu ya faru to zan tashi in wata ibada to yanzu in bai dace da shari'a ba yanzu abin da ya zo da shi sunan shi wato bid'a abin da ya zo da shi sunan shi bid'a kamar mutum ya ce a'a duk yayin da naga naga na da malami na wani zan sai na yi nafila raka'a biyu to me alaka haduwar malamin miji wani da raka'a biyu kaga wannan haramun ne bid'a ya zo da shi a cikin addini kamar ya ce duk yayin da na ganshi ko ko kuma kamar mu mu ce a tunda yanzu abubuwa sun mana wahala a duniya a Najeriya sai kawai yanzu kamar sarki musulmi Allah ta'ala ya kara mashi alfarma sai yanzu ya ce ai yanzu ya ba da umarni kowa da kowa ya azumi na ranar kaza A- congregation azumi kenan to wannan shi kuma wani azumin bid'a ce duk da wato girman sa amma kuma ba wannan la ta'ata li makhluqin fi ma'sil khaliq saboda me saboda abinda za a ga masa shine ubangiji bai shar'anta yin azumi saboda wannan wahalan ba inda kuma mutum shi ɗaya zai yi ya ce to yanzu me zan yi ma Allah ta'ala in tawassuli da shi to bari in yi azumi shi ɗaya bai lazumta wa mutane ba amma cewa a zo a yi congregationally a yi shi a jami'i to wannan ya zama bid'a saboda me saboda ba a dace da shari'a ba a dalili sababi sau da haka waɗannan abubuwan a- abubuwa ne na shari'a da ubangiji ya ya kulle mu da su abubuwa ne guda shida duk abin da kake gani kana bauta ma Allah da shi in dai a shin daga farko har ƙarshe Allah ta'ala ya ga maka ga yadda zaka yi shi ga san da zaka yi shi ga kaza ga kaza ga kaza zaka ga wasu abubuwan nan guda shida na farko muka ce kaifiyya sumfurin yadda zaka yi aiki yanayin da zaka yi aiki siffansa kamar sallah kamar azumi kamar zakka an aje kamar za a je aikin- aikin haji an san dai ko da kai ta mutu ne ko ka kirani ko ka yi kuma wato ifradi kana fita daga cikin waɗannan abubuwan da ka kawo bid'a ce in sallah za ka yi ko da ka azhar ne ko ka yi la'asar ko ka yi magariba ko ka yi isha kana kawo wata sallah a- ta shida to an san ka kawo bid'a kenan saboda haka wannan shine alkaidiyya alqadar shine a baka adadi namba wannan shi aje kai to adadi kaza to idan ya baka a matsayin je ka adadi kaza a matsayin kawai in ka gara maka ƙara in ka gara maka rage in ka wannan kaga yana da sauki sauki amma ya ce maka lalle lalle fa shi wannan dokan kenan ba a- ba a- ba a yi la sharta wala waqas ba a ragewa ba a ƙarawa haka yake ba a rage ba ba a ƙarawa yace eh haka yake to ne zama bid'a ba da ba a musu biyayya a haka aka musu biyayya a yi ma a yi ma dagutu biyayya sai wato almakan a ce maka shi wannan ibada sai an je waje kaza ake yin ce ai za mu tashi mu riga gari mu je wuri kaza sannan ai wannan ibada sai a ce masa to wannan ibada shi dokan kenan sai an je sannan za a yi a wannan wajen yace a ba a yi a gidan ba za ka yi a gidanka ba sai ka je wannan gurin to wannan abin ba daidai bane yake kuma abin da aka kawo su na sabida sannan kuma a zaman zamani a ce wannan lokaci sai a lokaci kaza ake yin wannan ibada sai ka tashi lokaci kaza sannan za ka yi shi ko kuma jinsi jinsin da aka da aka baka jinsi ne wanda ba shari'a ba ta faɗi irin wannan jinsin ba ko kuma sababi dalilin da aka baka shari'a bata faɗi irin wannan dalilin ba wannan abubuwa su ne malamai ke cewa duk wanda bai dace da shari'a wannan abun guda shida ba to abin da yazo da shi sunansa yazo da bid'a in yazo da bid'a kuma to kullu bid'atin dalala kuma bid'a kowace bid'a an- an bar masa kayansa kuma bata ce me kuma yake me me yake masa radi mu a tafsirin mu na nan shine iyyaka na'budu kai kadai muke bauta to tunda kai kadai kake kai- ubangiji kadai kake bauta ubangiji kuma ya shar'anta maka addinin nan ne a mahanga ta manzan Allah shi kuma da tashi ba da shari'a nan bai baka ya iyakance maka yayin da zaka yi shi kai kuka ce ƙara naka to ba ka ba saboda me saboda an ce iyyaka na'budu in an ce iyyaka na'budu kuma Allah ta'ala na ce ablahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah sai da wasu abokan tarayya da kaji sai ya kira duk wani wanda zai baka wata shari'a ba tare da izinin Allah ba yace shi ma zama abokin tarayya ba Allah ta'ala ablahum shuraka sai da wasu abokan tarayya ne shar'u lahu min ad-din suka shar'anta musu suka basu doka shi ne shari'a suka basu wani doka a cikin addini kaga ba cikin rayuwa ba min ad-din malami azan bi illa abinda Allah bai izini ba kaga wato nan na farko min ad-din abji a cikin addini kaga ba cikin rayuwa ba kar ka ce wai yanzu ai kai ma abul bayan nan wane ne wane ne ai shi ma wannan shi ma wannan bid'a ne gashi kusa shi a masallaci ai wannan ba ya da wani bambanci yanda muke amfani da abul bayan a masallaci haka su ba an rake yi to me ba wani bambanci ba shi wannan a karkashi ba shine ibadan ba su hanyoyi ne na ibada hanyoyi ne na aji dadin ibada jin dadin ibada ne wannan saboda haka ba su ne asalin ibadan ba ba ka ana sai aka ce min addini akwai ba ka ce malam ya zambi billah abinda Allah bai izini ba shi kuma izini ana sa ana sanin Allah ya izini kawai a- a harshen manzon Allah ba da mafarki ba ba da tsammani na ba ba da ishtihari na ba ina muka sabo Allah ya ce manzon shi ya ce shi ke zama shari'a manzala yana cewa kullu bid'atin dalala sai ka duk wata ibada da zaka yi iyyaka na'budu zaka yi duk wata ibada da zaka yi wajibi ka tabbatar ba kirkiro ba kai ba ka gina shi ne akan biyayya ba ka gina shi ne akan kirkira ba manzala yana ƙara cewa mada hadaka fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rajul yace fi amrina hada wanda ya kirkiro wani abu al'amarin mu na wan- wannan abu me lamarin manzala lamarin shi ne addini manzala bai zo saboda ya koya maka yadda zaka yi wani kanikanci ba bai zo ka koya maka yadda zaka yi noma ba shi ya zo ya ƙara sana ka da da Allah ne to da aka fi amri da hada yana magana addini saka ana in ana magana bid'a ana magana bid'a a cikin addini ba bid'a a cikin rayuwa ba yanzu in mun tashi mu za mu sa kaya za mu sa wato hula mu sa kaya irin na Bahaushe shi kuma balarabe zai je sa kayan irin nashi wannan duk abu ne na rayuwa ba wani abin da ya- ba ibada ne wannan ba ba ka shi wanda ya balarabe ne sa kaya irin wancan bai bi ni lada ba ni da na sa kaya irin na hausawa sai dai kawai in ya ce misali yanzu ni zan yi zan yi wani wato ya je duba ya bazala ke ke ke rawani yace bari in irin nashi to wannan za a ba shi ladan saboda kwaikwayon manzo Allah ne ba da rawanin ba ila an fahimce ni abin yake saboda rawa yayi rawani irin na manzon Allah ba saboda shi rawanin a karan kansa shi ibada ne ba a shi ne ya mishi ibada kamar kai ne yanzu an ga ga bacci wani abu ne halal amma sai ka ce a zan yi bacci saboda in ƙara ƙarfafa kaina zuwa an jima da dare in tashi in yi ibada kaga wannan bacci ya zama ibada kuma sai a baka lada to waɗannan abubuwan da ai niyya ce ta- sai mun shaida wannan al'adun suka zama ibada saboda haka a, abu abu isa ka shatibi abu isa ka shatibi ba malike ne ba ma nake nazar tashi a al'itisa wato da ya tashi shine ya ga yanda ake ta dirkaniya wanda ce akwai bid'a a addini wanda ce babu bid'a a addini to sai tashi sai je waɗannan abubuwa da muka faɗa da kuma wato abinda manzo Allah ya faɗa Allahu shuraka shara'u lahu shara'u lahu min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah man ahadatha bi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun kullu bid'atin dalala da yabi sai ya tattaro tattaro muka sai kuma sai baka ta'arifi ɗaya na bid'a ga mana abin da yake cewa a cikin a cikin littafin al-i'tisam yake cewa albid'atu tariqatun fi ad-din muftara'a tudahi shar'iyya yuqsad bi suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi ta'ala yace bid'a ita ce wato wata hanya ce a cikin addini kaga ba hanya a cikin rayuwa ba kaza ba wata hanya zaka ringa bauta ma Allah da shi to wannan ita ce bid'a a cikin addini muftara'a amma kuma kirkiro ta akai tudahi shar'iyya wanda kuma ita a karan kanta a jinsinta a yanayinta ta yi kama da shari'a ta yana ta kama da shari'a ta yanda wato ya bada wata simfuri sabuwa to simfuri kuma a baka wani simfuri ko sufa sabuwa na ibada ita kuma wannan shari'a ce doka ce wa inda baka adadi to a bada adadi ita kuma wannan doka ce yanda ya bada wato yace za a yi ibada a waje kaza ne bada ibada yace a je a yi ta a waje kaza wannan ibada kaga ta yi kama da shari'a kenan su bahi shar'iyya yuqsadu bi suruti alaiha al mubalaghatu fi ta'abbudillah ta'ala wanda yake kirkiro ta abinda yake nufata shine a bashi lada so yake kai mutuka wajen wajen wato botan Allah wannan ai zaka an ce za a yi za a yi haihuwa yaro ya haihuwa bakwai ba za a zo a yi addu'a ba me muke in ba addu'a ba an wa addu'a muke magana ba ba yace kada mu yaro addu'a ba wanda ke kana yaro addu'a amma wannan taron da kuka zo kuka yi wa ya sa shi abin da ake magana kenan da aka tashi aka yi an yi an yi rasuwa aka ce in an zo za a yi bayan uku za a yi addu'a bayan uku za a yi addu'a bayan arba'in za a yi addu'a ina aka samu shi ba wai addu'ar mamacin ba wace kada mamaci addu'a ba wanda faɗa ka wannan taron ma yace a yi shi saboda wannan wani sumburi na musamman a kawo shi to wannan shine a malamai ke magana cewa wato a, shine wato bid'a a kaga anan ake samun bid'a a, duk wata ibada da zaka kawo wanda a yanayi ko a sadda ko a inda ko a yanda aka yi shi baka da shari'a ko adadi kaza baka da wato a, wanda magabacin ka akai baka da wanda inda zaka samu hujja da Qur'ani ko sunna to yana ka kawo a jihun mutum ya kawo a jihun shi ko wani malamin shi da imani da shi ya bashi to ba to wannan ba za a mishi biyayya ba in kai mishi biyayya to kai biyayya ga wanda yake bai dace kai mishi biyayya ba saboda ya sa amma Allah ta'ala ya sa a manzon shi wannan shine wato nau'in farko muka ce ibada wanda take mutlaqatul kaifiyya wannan ita a karan kanta an faɗi wato sumfuriya za a ibada an faɗi wato yanayin an aure mu da aikace aikacen ibadan ya zamu yi ta to amma banda wannan akwai ibada ita kuma wanda ake ake kiranta mutlaqatul kaifiyya wanda ubangiji ya bautar da mu ne kawai da mu samar da ita gaya ita asalin makasudi muka samar da ita shikenan kawai mun bauta ma Allah amma ya zamu yi ta ba ba gaya mana ba kamar wato sada zumunci sada zumunci wato kowa da yadda yake ganin zai sada zumunci me kudi yadda zai sada zumunci daban shi zai jima bai zo ba amma in ya dan yi da wata ya rinka yin wani aike yi wani aike da ramadana kawai to ba shi- ya ba fi zuwan nasa mu kuma ya kana su da tsari da mutum zami daban ba da za a kai ba wani aike kake ba kana zaune za a zo za a yi daura aure za a yi waye kai baka zuwa ba ganin kafanka a ce ka tashi gaje sau da aka kaga nan ubangiji ya mutar da mu da dukkan wani abin da zai zama yana da ma'anar sada zumunci amma ya zami ubangiji ya bar mu mu din mu ga ya zami to waɗannan abubuwan kaga baka bukatar sai an zo a ce maka wai wai ake sada zumunci nan ne a'a duk yayin duk abin da zai sa ma dan uwanka farin ciki cewa ka sada zumuncin sa to ka je ka yi shi mutakar ya baka sa'a ba wani wani wato ya usul na shari'a ba wani asali na shari'a baka sa'a musa ba to wani abin da kai sunan sa sada zumunci kamar yanzu misali a an ce mu je mu nemi ilimin addini man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna to yanzu sai ya za mu neman ilimin wani ce shi zai fara da kaza ne wani ce zai fara da kaza wani ce zai fara da kaza wannan abubuwan ya za mu yi kaga ba a wata da mu da shi ba wani yana daga cikin abin da ake kira al-masalih al-mursala imam malik yana yawan fada al-masalih al-mursala al-masalih allati atlaqa ash-shari' hukmaha wasu abubuwa ne da shari'a kawai yace yana buƙatar a samar da su amma bai ga muku ya za ku yi ba saboda ya waɗannan in ya faɗa muku ya za ku yi akwai kuntawa wa al'umma in aka ce ya za mu yi zumunci aka ce kawai wannan kaza shi ne zumunci kadai ai mutu ta mutane to amma da yake shari'a mai hikima ne shi a shari'a mai hikima ne sai ya bar maka shi a buɗe duk abin da zaka yi sunan shi bai yi ga iyaye ba wai sai abu ɗaya ba to ka je ka ta musu ka musu magana mai daɗi ka je ka ba su kuɗi yadda suke bukata ka musu hidima ka musu wanki ka musu kaza wannan kaga abubuwa ne masu yawa kuma duk sun shiga cikin birrul walidai to da ka yayin da ni kai kai wanki kake yi ni ko ba wanki nake musu ba ina zuwa ina kun kawo musu wani mai wanki yana musu wanki ne ka buga ma ni kai kai biyayya ni ma nayi biyayya ba za ka ce wai ai ai ni na kai kafi ni ba saboda ni ma kuɗi na sa da kashe kila ma ni ina jiga niyya in fulada to da kawai na abubuwan suna ake kira mutlaqatul kayfiyya a kayfiyya din ubangiji sai sakin mana shi ko kace al masalihul musala ko kace al masalihul lati arsala shari'u hukmaha ya wato saki wato hukuncin a saki haka wato wannan zaka gina shi ne akan al-masali wal mafasid zaka gina shi ne wato akan wato maslaha da abin da akwai maslaha samu da shi kake yi abin da ga babu maslaha akwai mafsada to kaga shi da bai ce kai abin da akwai mafsada a ciki ba haka zalika kamar rubuta littafi wani zai ce a ai lokacin manzo Allah Qur'anin nan ma ba a rubuta shi ba ku gashi kuna rubuta Qur'anin nan lokacin manzo Allah gashi ba a da wannan falsafai ku kun da kullu falsafi ku ma bid'a kuke yi sai a ce a'a rubutu yaushe rubutu ya zama bid'a addini mazala tun kan lokacinsa ana ana rubutu kuma bayan lokacinsa an rubuta rubutu bayan kuma an ci gaba da rubutu to rubutu yanzu ya zama bid'a ne to in ko ba rubutun ba shi kuma rubuta rubutu da muke yi na na taskace ilimi mutum ya ce ya wallafa littafi ya wallafa littafi saboda me ake yin shi saboda kiyaye addini to kiyaye addini an baka ka'ida ne duk abin da sunan shi kiyaye addini zaka za mu je mu yi shi shirmu dini yasa muka yi shi wannan yana yana da shi ba al-masalih aka duba zaka rubuta littafi shi a karkasa rinka littafin ba shine wato gundarin ibada maka masalla a shi hanya ne zuwa ga ibada zuwa me ibada shine kiyaye addini sai ka kiyaye addini shi kuma yana daga cikin wato ibada manya kamar wato fada da kafirai kaga wannan shi ma kiyaye addini ne sai shi ma wanda yayin da muka ji zai fada da kafirai wannan ya za mu yi ya za mu tsara sojojin ya za mu formation din sojojin a ce wasu tsaya tsakiya wasu tsaya a dama wasu tsaya a hagu wasu sitin besi baya wasu yi kaza waɗannan abubuwan duka ya an gina shi ne akan misali kawai wanda ya fi kowa sani shi za a ji shawarar shi a lokacin kuma in yayi kuma ya samu lada amma wannan mutlaqatul kayfiyya ne ba a gaya maka wai ga yanda zaka yi ba a'a ku je ku musu ku je ku musu wato tattali dai da kuke ku je ganin za ku iya musu tattali saboda ku ku yake su haka zalika wanda yace kamar mukabiratul saut din nan waɗannan wato amplifier da speaker da waya da ake amfani da suke cewa bid'a ce kaga wannan duk yanda ya fara wannan magana ya yana nema ya kawo ya shafa da abubuwa waya yana ta ya hada abubuwa da babu saboda shi wannan amplifier ko kuma wato taskata ilimi a cikin a cikin waya ko a zuwa dauka wannan abubuwan ba su ne asalin addinin ba su suna wasila ce zuwa ga kiyaye addini zuwa ga kiyaye ilimi ilimi kuma wannan addini ne saboda shi in kai in kai amfani da amplifier ka ko wayanka wajen ake alkhairi ka samu lada su kuma yan coci yayin da suka yi suka taskace maganar pastor din su inda ake zagin Allah ake cewa ya da ne suka samu zuri suka samu saboda shi wannan akaran kansa shi ba shine gundarin ibada ba shi hanya ne na ibada wasila ce wanda shi ake kira al-masalih al-mursala al-masalih wanda shari'a ya bar mana shi a duba ga maslahohi haka wanda ya je misali da bidiyon da komi da dan abin hannun ya je ya dinga wato ya dinga daukan fina-finai na banza kaga wani azumi yayi shi a wannan abin da zai zai yi ba sunan wani ba ibada ne ba shi abin da ya dauka din amma hanya ne zuwa ga ibada ko kuma hanya zuwa ga abin banza in ka sai ta ce zama ka mushi hanya na ibada sai ka samu lada in kuma ka sai ta zuwa ga aikin banza mutum zai sami zai samu zulubi to waɗannan su ne ake kira mutlaqatul kayfiyya sai kuma abin da ake kira na biyun na wato wadanda shi ma guda biyu ne akwai inda ake mutulakatun kaifiya wajen abin da kawai ake son ka samu ta gaya din sai kuma na biyu shine abin da ake ake son ka samu matsalubul aka shi tasirin kawai ake son a gan shi gashi lalle a aikace kana yi kamar wato abin da tsoron Allah kamar tsoron Allah kamar khushu'i kamar tawakkali kamar takawa wannan abubuwan yanda wani zai yi takawa daban da yanda kai zaka yi takawan kai ma ba ubangiji bai bai ce maka ga dole ga hanya ta kawa daya daya ba sai dai abin da ya baka shine sai baka guiding principles ya baka wasu dan shika-shikai da zai maka jagora idan misali wani ya zo ce shi hanya ta kawa shine je can ya samu wani kogo ya halwa sai a ce a'a addini ya hana mu halwa in ya ce a shi ba zai aure bane shine hanyar zuhudinsa sai mu ce a addini ya hana mu rahabaniya addini addini ya hana mu ce ba za mu ba za mu yin aure saboda mu bauta mu Allah da kin aure manzo Allah ya da yaji wani sahabi na magana sai yake cewa a ni ina aure ku je ku yi aure ni ina cin abinci ni ina kaza ni ina kaza wato kaga wannan yana nuna cewa wannan ba ba cin addinin musulunci to wannan shi ake kira guiding principles wato ba kaga ba a ga maka ko filla fillan komai da kun yi ba amma sai aka baka guide aka baka wasu abubuwa da za su baka jagoranci to idan baka sa mu addini wannan abin da ake kira mazlumul akar ko kuma muqayyad mutlaqatul kayfiyya to abin da kake bukata kawai shine ka bi guiding principles na shari'a shari'a principles aka baka shari'a wato kaidojin shari'a da aka baka kar ka wuce shine na farko ka kiyaye janabin tauhidi duk abin da zaka kawo a cikin ko tawakkali zaka yi ko iba ko takawa zaka yi ko kuma wato abin da zaka sa zumunta ne ko kuma zaka dada iyayenka ne to ka kiyaye bangaren tauhidi kar ka ce wai sab biyayya ne ka iyaye iyaye su sa kai kai ma Allah shirka ka ce wannan kuma wai biyayya ce a saboda me saboda wannan dama Allah ta'ala ya ce wa in jahadaka la an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum ba dama ubangiji ya riga ya ce maka karka masa biyayya a wannan wajen na biyu shine wato kuma kar azama a kar adarru bin nafs ba maslaha bane ka saboda zaka bauta ma Allah ka je ka cutar da kanka kamar mutum ya ce a ni yanzu tunda na ga rayuwa ta tana ta wato rayuwata ta zama wasu mutane bala'i bari je in kashe kaina kawai zai kashe kashi kaga wannan ya zama adarru bin nafsi wannan ba maslaha bane ko kuma ya zama al-idraru bil ghaib mazala ya ce la darra wala dirara ko ya zama wato maslaha da ya samar da ita shine kawai zai ji dadin maslahan nan amma kuma zai cutar da wasu idan misali kamar ya ce zai ƙara yalwata ɗakin mahaifinsa kaga wannan aikin lada ne amma sai ce a filin wani zai ɗauko kaga wannan ai wannan wannan bai dace da da kayyar shari'a ba akwai al-izhar bil ghayr ya fitar da wani sa sannan kuma kar ya zama wato abinda zaka yi din ka samu da kake neman lada duk da shari'a bata baka ya zaka yi shi ba aka an bar maka sace yanzu kuma akwai mafsada tarin jayi maslaha bannan da zaka je ka jawo tarin jayi maslaha to shi kuma ka'idar shari'a dar'ul mafsada muqaddamu ala jalbil manfa'a inji malamai wato idan zaka wani abu wani abu da za ka yi na gyara to amma kuma idan kai je za ka yi gyaran za ji wani banna wanda ya fi wannan gyaran to shari'a ba ta yi ka kawo ba kamar misali yanzu jihadi in je in yi ta cire in tare da wasu yara mu ce mace za mu jihadi wannan wani abu ne da ake so mutakar da akwai limami na musulunci mutakar akwai limami na musulunci to a kawai sai kawai saboda neman rigimar tsiya sai da muka je sai da muka je an gama hada mutane sai kan waje muna kai hari muka kai hari su kuma mun kuma abinda muke da shi bai ka kara ba zai karya ba su kuma in muka je muka kai hari kuma sai mu je mu gudu mu shiga wasu koguna ko mu je mu fake a wasu wurare sai kuma a zo sauran al'umman mu kuma in mun kashe ashirin sai a zo a kashe ɗari to kaga wannan abin da kai ba daidai ne ba tabbas jihadi da kai da kake magana ya mashru'i ne amma yanzu ka je ka je ka je ka tsokalo fada in ka je ka tsokalo fada in ka je ka dawo kuma sai ya ya'udu liqaumika bil wailat ya'udu ila qaumika bil wayla sai zai ya dawo maka da wasu balawoyi iri iri in ka kashe goma kai goma ka kashe sai a zo a kashe dubu kuma a mutanenka to kaga wanda wannan sai a ce maka a'a karkace wannan abin da zaka yi ba sunan shi ibada ba saboda me saboda dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil manfa'a cewa zaka jalbil maslaha cewa karka yi kokari yadda ba za a sami mafsada ba za a sami waɗanna ba shi ya kamata ka fara gabatarwa akan maslaha da kake son ka yi na yakan kafirai to waɗannan abubuwan kaga a mutlaqatul kayfiyya su kai abinda kake bukata shine ka bi gaidin principle na shari'a ka bi wato wato kaidoji aka baka na shari'a kar ka kawo wani abin da zai ci karo da kaidoji na shari'a amma in dai bai ci karo da kaidojin shari'a ba dan na ce zan bauta ma wato zan yi ma iyaye na zan kai su aikin haji wani ce ani ba aikin haji zai musu ba ni zan je musu rijiyan tuka tuka da da da kai musu a na ce a ni ba wannan zan yi ba zan je in samu aminansu in ba su in ba su kuɗi saboda su ji daɗi su dinga musu addu'a wannan abubuwan kaga duka birrul walidai ne biyayya ce amma wancan da wancan wancan da ya wannan da wancan da ya wancan da wannan da ya wancan duka wannan sun yi ibada saboda dama ba a ce maka kamar sallah ba kai wato abin kai ɗaya ne sai ka yi kaza sannan zaka kaza sannan zaka kaza wannan kawai abin da zaka duba shine wato ka'idoji na shari'a saboda haka a duk wani wanda zaka ji ana maganar bid'a yana kawo wasu abubuwa yana harhaɗe su to gaskiya wato yana harhaɗa abubuwa ne ko ne da gangan ko kuma bai fahimci yanayin yadda malamai ke rarraba rusanin abawa ba amma kaga yanzu inda muka wannan bayanin ai abubuwa da yawa da ake ta rigima ake cewa bid'a ce wasu na cewa bid'a bace zaka fahimci cewa ai bid'a ce daga sai kuwa saboda an sa abu shari'a kaifiya ko an sa abu shari'a a sababi ko an sa abu shari'a a adadi ko an sa abu shari'a a jinsi ko an sa abu shari'a a ma- a makan ko an sa abu shari'a a zamani kaga waɗannan abubuwa kuma a nan ne ake samun bidoyi sannan kuma inda kuma ana ake iya samun bid'a shine wato bid'a a aqida ita ma wannan ana kiranta bid'a wani lokaci ne da ana kiranta shubha kuma ana kiranta shubha kuma ana kiranta bid'a to shi ma wanda kirkiro wani wata aqida da ke kishatan aqidan Allah da manzon shi aqidan da Allah ta'ala ya saukar a bakin manzon sa to yanzu wannan shi ma mutum ya abin da yayi sunansa bid'a kuma yana ya kishanci wanda suke bin sunnan manzon shi wanda yake kishancan wannan bid'a sai a ce ahlus sunna wal jamaa ko a ce al-furqatul najiya ko a ce a ta'ifatul mansura saboda me saboda su sun rike asalin gundarin abin da ya tabbata ne daga manzon Allah su kuma kamar ar-rawafid rafidawa masu zagin sahabbai kaga wannan zagin sahabbai da kikiro shi akai da dai yancan babu wannan babu wannan ka- abin kamar wanda yazo ya khawarij masu kafirta sahabbai ma baki dai ma su abin su su zazzagi kowa da kowa su ce duk wanda yayi kuskure zai je wuta kaga wannan ba kira ce ta musulunci ba to su ma kaga waɗannan ba daidai suke ba kamar wanda zai je ya dauki wani hanya na zuhudu ko wani hanya na sufanci yanda ta sa ma sh- shari'a addinin musulunci kaga waɗannan abubuwan da su sa ma wato gundarin koyarwa addinin musulunci to sai a kira su ahlul bid'i wal ahwa ahlul bid'i wal ahwa ko kuma a ce ahlul bid'i wal shubahi haka haka malamai ke kiran su a su kuma muqabilu sai a ce ahlus sunna wal jamaa ko a ce al furqatun najiya ko a ce a'immatu sunna ashuru kamar su malik kamar su abu hanifa kamar su shafi'i waɗannan duk malamai na sunna malamai ne da suke kira zuwa ga ayyuma Allah Allah ta'ala da ya ayyuma manzon shi biyayya saboda haka dai a takaice anan iyaka na abu Allah ta'ala ya faɗa mana cewa kai za mu bauta za mu bauta ba to ibada baki dai ana gina ta ne akan harsashi guda biyu ana gina ta ne na farko akan ikhlasi a tsantsanta ma Allah bautar kar a zama ana bautan Allah kuma ana bautan wani ana gwamma Allah ta'ala da wani a wajen bauta din duk yayin da wato za ka bauta ma Allah ka ban kace iyaka na abudu a fata amma kuma wani abin da yake sunansa bauta ana neman lada kuma kaje kana yi ma wani irinsa to yanzu wannan abin da kai ubangiji ba zai amsa ba saboda ubangiji baya karba sai mai tsarki la yaqbalu illa tayyiban baya karba abin da yake an an mushi wato shirka a cikin sa abu na biyu shine ya dace da shari'a na manzon Allah idan in ya dace da shari'a na manzon Allah shine ya zama kai muwafaqa da hadiyun nabawi hadiyun nabawi sallallahu alaihi wasallam ya zama idan gundarin bauta ne wato aikace aikatan ga yanda aka ce zaka yi shi to kanka kirgiro idan kuma yana da cikin abin ibada da ake kira mutlaqatul kaifiyya to ya zama da ya dace da almasalih da ya dace kuma da qawaid na shari'a karka kawo wani wani wata ibada wacce ta sa'a ma kaidoji na shari'a karka kawo wata ibada ta sa'a ma wato kaidoji na da da manzo Allah ya bayar a cikin a sunnarsa saboda kaga anan kamar wato gina masallatai ko kuma ko mutum gina masallatai ma ko gina makarantu ko kuma mu shirya hanyoyin da'awa ko kuma mu kirkiro hanyoyi da zamu kawo abin da ake ake cewa civil law of the land mu kawo mu ce kai ka bi dama a titi kowa ya bi dama in ka aka bi hagu za a kama ka wannan an me aka yi an yi saboda a kiyaye ranku ne ko kuma mu kawo doka dokan da bata ke cikin musulunci ba saboda a kiyaye muku mutuncinku a kiyaye muku tsatsanku a kiyaye muku wato a- a- wato a- al'amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar a ce mu kawo hizba wannan ba zai wani ba zai ce a yato ku dan milakum wannan ba a da ma dole a samu ulul baqiya yana hauna anil fasadi fil ardi wannan al hizba da aka kawo wani abu ne mai kyau Allah ta'ala ya taimake su Allah ta'ala ya dau- ya- ya- ya dauka sha'anin su haka zalika mu mu ce bari mu kawo wani wasu sojoji na zai kana yi ka irin yan vigilantin nan a wasu yara sun hada musu sakati wani abin da kai za ka samu lada saboda mai saboda wannan kayan shi saboda kiyaye rai da kuma kiyaye mutunci ku to kuma kiyaye mutunci ana bukatar sa da wadannan abu five basic necessities of life wanda ana bukatar shi mu ce ka kiyaye wato addinin ka shehuddin wani kiyaye addini kuma da amma an bar maka shi a gure duk abin da zai zama yana da ma'anar kiyaye addini wannan ibada ce idan kai za ka samu lada na biyu shine zama kaman hibbu an-nafs kiyaye rai duk abin da za mu yi saboda kiyaye rai a samar da wato yan sanda a samar da sojoji a samar da civil defense ko waye wannan duk wani abu ne da in aka yi da aka tsantsata ma Allah wato a niyya za a samu lada haka zalika hibun nasr a kiyaye abin da za a yi a kiyaye mutunci a kiyaye wani wani wato zuriya shi ma wannan duk yayin da ka kawo wani policy wani wasu abubuwa da za ka kiyaye wannan wato ah, annasir din wannan tsatso din abin da za ka samu lada haka zalika hibbul ilm kiyaye mutunci duk abin da za ka kawo saboda a kiyaye mutuncin mutane shi ma wannan za ka samu lada haka zalika hibbul mal kiyaye wato dukiya duk abin da za ka kawo saboda a kiyaye dukiya ba za a ce wa in ka kawo wani sabon ka'ida ka kawo ka kawo saboda ka kawo bid'a ce a cikin addini ba a'a wannan ka dace da shari'a ta addinin musulunci ka dace da ka'ida ta shari'a musulunci to waɗannan abubuwan su ne malamai ke cewa al-masalih al-mursala al-masalih al-mursala ko al-masalih allati atlaqa ash-shari' hukmaha wa sau kuce kuce da shari'a bata bautar da mu da ya zami ba amma ta ta gaya mana gaya ta gaya mana asalin objective din asalin makasudi da ake son mu samar yaya zami wannan ya rage damu amma dai mu shari'a ta ce mu duba maslaha an ce mu duba maslaha ko mu duba ka'idojin shari'a mu kiyaye janibin tauhidi kar kawo wata ka'ida da za ta ci karo da tauhidi kar kawo wata ka'ida da za ta zama ba maslaha sai rajiha ba wato akwai maslaha tare da ita kar kawo wata ka'ida da akwai abdarar a karan kanka kar kawo wata ka'ida da akwai abdarar ko al'ibrar mawaninka in kawo ta waɗannan in ka kiyaye waɗannan abubuwan to ba za a ce mutum ya yi bid'a ba to kuma kai tsantsan ibada iyaka na abu da kai da baka sa'a ba Allah ta'ala ba ko baka baka wato mutune masa abiyayya ba ma da lokaci kuma an wuce ko an wuce har ka kara eh to to ba da insha Allah akwai abinda ya rage mana kawai wannan gaba na iyaka na abudu shine zamu zo mu sake yin magana akan ibadatul da ake da al-maqlubatul akhar wanda ake bukatan kawai mutum ya samar da shi kamar tawakkali kamar tsoro kamar wato abin da ake kira inaba komawa zuwa ga Allah ta'ala wani abu za ga wani lokaci suna haɗe ma mutane kwarai da gaske a ce ai tsoro to ba ina tsoron maciji to me tsoron ibada me tsoron ɗabi'a insha Allah wannan shi zai matashin katun mu a gobe idan muka zo sai mu yi bayani akan su abinda muka taji Allah ba mu lada abinda muka shi Allah ta'ala ya tsike na na'am na'am haka
wanda ya kawo sarnar na'am yana da zunubi ba da zunubi yana da zunubi yana da zunubi yana da zunubi in mutukar mutukar an riga an ya fahimci cewa abin da yake tun farko kaga akwai abin da zaka yi kana son ka samar da kai baka halaro mafsadan ba kai masana kai ka gani da kaje kai sai abin ya zai zama a wannan kamar wani lokaci za ka gani um, um, in ana da mara lafiya wani ce a tsaya a gida wani ce a je asibiti to ma je asibitin kuma sai sai sai sai jan gudu wasu abubuwa kuma sai ya zama sai kaga wannan kai yayin da kace ka bada shawara kace a je ka duba maslaha a je asibitin ne amma kila daga ba samu mafsada kaga wannan ai kai baka ga hararo mafsadan ba amma yanzu abin da ake magana shine mutum ya hararo mafsadan ya ganta an masa gaya masa yanzu kamar mun buga sai da masu wanda suka boko haram da yawa an gaya musu mafsadan nan an gaya musu fa za a samu matsala kwarai da gaske boko haram an ba an gaya musu mafsadan an gaya musu za ku zo ku sa musulunci cikin kakani kayi za ku sa musulunci cikin kakani kayi za ku sa a koma ana yi ma musulmai gani gani duk suka yi kunun abin da wata oshe guda da magana da aka faɗa musu ba su gina ma abin da aka gaya musu ba su suna ganin kawai za su kawo shari'a za su kawo kaza za su kawo kaza to kaga wannan abin da suka yi tun da dama da gangan suka yi an riga an haska musu ga ka'ida ba sai ka gane ba in masu hankali wanda suka fi ka hankali da wanda suke daidai da kai a hankali da wanda suke kasa da kai a hankali suka suka yi tafi zan gaya maka to dole ka dawo dole ka dawo to amma yayin da ka je ka ce a kai kawai zaka samu da wannan abubuwa ko mutum ce ce shi ai dole zai je yakin da yaje kuma aka zo aka kashe mutane 100 bayan shi mutane biyar kashe dai kashe to kaga wani ya da zalibi wannan kuma shine abin da Allah ta yake cewa li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min za a shiga wasu abubuwa kuma Abbas wato su suka san su suka san fikihun kansu amma da yawa masu malaman ai suna musu yara sun ga musu wannan abin da suka je suka yi sun je sun jawo yanzu ana ta kashe mutane bannan da suka yi ya nan ka abin da suka yi wannan malaman wasu malamai suna musu yara akan haka su ma kusa da malamin da ce ba su fatawa don haka su su suka san fikihun kansu su ba su yi wannan jawabin amma da yawa malamai kamar daga cikin malamai akwai wannan Fawzan Fawzan Sheikh Fauzan Fauzan daga cikin abin da yake bada fatawa yana cewa wannan hararar da suke kaiwa bayan shekara biyar da su kai hari bayan kuma a je kuma a dinga gane zama gane zama sauran yan wasu azaba daga nan kuma sai an je an yi wani sulhu bayan an gama jiga ta su a je a yi sulhu kuma ba su ƙara karya su waɗannan kafiran ba in an je an yi sulhu kuma shi ke nan bayan shekara biyar goma su ƙara shiryawa zai su ƙara kai hari abin da za su ɗan kakkama ba zai wuce mutane goma ko sha biyar ko ashirin ko talatin ba amma in an zo mu nan gaza ko wani abu za a zo a dinga ɗana musu azaba wannan shi a fazal fazal ke cewa to wannan babu hikima a cikinsa da su shekar nasu albani shi ma ya faɗi wannan fatawar da wasu daga cikin malamai sun faɗa domin su kuma waɗannan su suna ganin wai su ai mazlumuna ne su an zalunce su ne su wato kamar kai ne da gidanka aka ce ka fito da haka in kaga in kaga ba za ka iya rama ba ka je shi kenan ka gura in kuma kaga za ka iya rama kuma ka ka zabi kai mutuwan a kashe ka a gaban ka ba a bayan ka ba to shi kenan wannan su wannan ganin su kenan amma dai akwai malamai da suke shirin na albani shek wato fauzan fauzan da wasu daga cikin manyan manyan malaman mamlaka su gaskiya suna hana waɗannan abubuwan da ake yi na zuwa aje a tsokalo fada in a tsokalo fada kuma aje kuma a dan kashe musulmai suna cewa ya kamata jihadi ya zama da an yi sau da a kakkarya kafirai ne ba saboda kuma a zo a kakkarya musulmai ba eh wannan dai wani rigimu na san dokta ba zai sai na dan karshe karshe ba akwai abubuwa da yawa cikin wannan rigimu na Hamas din nan kuma ta kawo bambancin fatawoyi su kwarai da gaske amma dai abin da yake ka'ida shine kai baka daukan kace za ka je ka jihadi idan ka je kai jihadi kuma idan ka je kai ba kare musulman za ka yi ba idan ka je kana da yakinin cewa idan ka je kai za ka su dawo kaga wannan shi yasa ba a kiranta manzo Allah ya fada tun a maka ba to dan yaje ya fada wa za a je musulman za a zo a dirka ce rauna na saboda haka aka aka ce masa kare yakin amma yayin da aka je Madina yanzu yayi karfi sai aka ce masa udhil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu sai aka ce masa dai yaki saboda haka to shi yaki ba a yi sai yayin da aka da ake aka ga ana da dan dama za a iya da cewa wani abu amma ba a zo a ji a kasada kuma a ji a bar a ji a jawo musulmi wani kakanuka yi wannan shine abin da malamai ke faɗa wallahu ta'ala a'ala amma dai kamar da muka faɗa akwai ijtihadat a cikin wannan abubuwan sosan gaske Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya karbi ibada dukan mu Allah ta'ala ya tabbatar da gadigan mu akan tauhidi Allah ta'ala ya tabbatar da gadigan mu akan ibada Allah ta'ala ya tabbatar da gadigan mu akan sunna وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Thank you.